أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rijistar kuru amsa shafin ɗari da biyu نزل الجبار جل جلاله نزولا لذكر جلاله وأهادت الملائكة بأرض المحشر عبد الله نوجي عليك باسمك لتؤرد على الزهار لا تستجيب الأسماء باسمك ولا اسم أبيك إذا نوجي عليك علمت أنك المطلوب لا محل أرى النداء ارتعدت فرائضك أخذت أخذت كتابك بالشمال والعياذ بالله كتاب أسود مكتوب بالسلام فلان من فلان تقيم شقاء الله شقاء الله بعده شقاء تقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما كتابيا ألا إنها كانت قاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا وذكر كتابا جميلا تلك عن السجيل والسجيل والنسيل والسجيل وزنت أعمالك وزنت أعمالك فإذا بها ومن صفى الموازين وأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون آه نسب حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جئت لتشرب تشرب فأنت في أجل سبيل ولم يسبق يسبق أحد بل أخذتك الملائكة إلى الورع ونزب الصراط فذلت قدمه قدمه وسكت وسقطت في النار وبئس القرار والعياذ بالله آه وينزل دارا لا أنيس له بها وإن كان أمره فلا بد عنها راجما سوف ينتقل ويبقى رهينا بالصراط بما جنى إلى بعثه من أرضه حين ينزل يخالف أهواله يجيب بعدها ولا حول إلا بعده الحول أحول وهو بعث بعد الموت نشر سائق وميزان تسقي سائق أو متقل وحشر يجيب الثقل منه لحوله ومنه الجبال الراسيات تزول تزلزل ولا تترجى في لذاها ثلاث يقل بها الفجار ثم يسلسل شراب الزوج الكرام فيها حميمها وتقومها مطعومه حين يؤكل حميم وغساقه اخر مثله من المهل يجري في البطون ويسحل يزيد هوانا من هواها ولا يزل الى دارها يهوي دواما وينزل وفي نار يبقى دواما مؤذبا يتيه ثبورا وجهه يتولول عليها شراب مدحد ومنزلة عليه البرايا بالخلائق تحتمل وفيه كلاليم تعلق بالورع وهذا نجا منها وهذا مقدر فلا مذنب يفديه ما يفديه وإن أتت اليوم فلا أجر يقبل هذا جزاء المجرمين على الردى وهذا الذي يوم القيامة يحصل أعوذ بربي من لذى وأذابها ومنها لمن يهوي بها يتجلجل ومنها من في دمها معذب ومن كان بالعدلال فيها مقبل ما ليس وتقارن كراتين muka ɗauko jiya yana maganar mutumin da ya fice a duniyar nan ba daidai ba Allah ka tsare ne wanda ya je ya iske ayyuka a lahira marasa kyau wanda ya mutuwa mummuna ya ce to haka nan mutum zai zauna a cikin kabarinsa har a zo a tafi kiyama idan aka yi tashin kiyama kuma ya ce a lokacin ne Allah maɗaukakin sarki zai sauko takowa irin wanda ta dace da shi ba wanda ya san irin ta sai Allah saboda shi Allah ba wanda ya kama da shi ba abin da ya kama da shi ne ka kama ilimi shekul wa ba samiul basir shi ya ce zai sako kuma zai sako yanda yanda zai sako shi ya san irin yanda zai sako mu ba mu sani ba sa'annan mala'iku za su zo su kewaye halittu kammai guda bakwai dinnan haka mala'iku za su zo su kewaye ni ga mu ga aljanu ga dabbobi ga kowa sai mala'ikun sama da ɗaya su kewaye mu ta biyu su kewaye su ta uku su kewaye su haka nan haka nan haka nan har sama ta bakwai yace ya kai bawon Allah a wannan ranar ne za aka ji an kira sunanka za ka ji an kira sunanka sunan da sunanka da sunan babanka kuma idan an kira ka ba za ka biya ba ka ɗauka wani ake kira da an kira ka safar kai ake kira eh ka san idan irin yadda ake kiran rijista aji na ka san da ya kira mutum ya ce wai ba shi bane na to haka filin tashin kiyama da an kira ka kawai duk taron duniya ka san kai aka kira da haka kana kiran ka dole kana amsawa a nan jin mutum ya kama rawa a baka littafin ka a hannun hagu Allah ya kiyaye yace bakin littafi ne an yi rubutu shi da bakin rubutu an rubuta wani dan wani dan mutane Allah ya kiyaye to anan ne kan mutum zai faɗi abin da Allah ya gaya mana a cikin suratul haqqa yace kai tona da ma ba a bani littafi yace ba a bani littafi na ba kuma ban ma san littafi na ba kai ina ma a ce da ya mutu ba ta da shi ba yake dukiya ta ba mun amfani ba a duniya mulki na ba mun amfani ba Allah ya kiyaye shi ayi maka hisabi hisabi mai tsanani a tambaye ka dangane da tsanani da babba da na fili da na lungu shine wannan wannan kire wanke tabir ainihin na kira in ka kira kwallon dabino in ka kalli bayan kwallon dabino a wani rani na a bayan na a jikin kwallon da shi a bayan a kowane tsakiya na to shi ne na kiyar kidimir kuma shi ne wannan abin da za ka gani kamar dan dan yaji a cikin dabino to balarabe kuma da duk yadda kwallon a dabino ake kaga in har za a tambaye ka wannan kasan kuma ma za a tambaye ka an kai mutu ya tani na cewa komai sai Allah ya tambayi dan adam Allah ta sani yace kuma a auna ayyukanka yace sai ga nan wanda ake ce zama yayi wato yayi takwa takwa akan mizani da waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunan suka wakar bakara saboda abin da suka kasance suna zalunta kansu aka zo aka kafa tabbin manzan Allah ka zo za ka sha ruwa ga ka tana cikin shi ba wanda zai ba ka ruwa mala'iku ma su kama ka suke kai mai kawo kan Allah ya yace aka zo aka kafa sirati kafa ka ta zami ko a cikin wuta Allah ya shi ne malaika bai kuci yace yanda halin yake kana nan za a ɗauke ka a ji a kaka a cikin kabari don kun san net action shi ne ko dukkan mu net action ɗin ne ke nan na in an ce ma yanzu za mu akwai wasu a hawan nan zuwa duniya na farko dai a haifo mutum to kun ga an haife mu ga muna a cikin duniya net shi ne mutuwa yayi net mutuwa sai zaman kabari sai kuma kaji sannan sai ya sabi kaga a cikin waɗannan manyan abubuwa dan adam guda ɗaya kawai kuma dole sai a yi akwai haihuwa ga shi mutu sai na sai mutuwa sai zaman kabari sai fitowa daga kabari sai hisabi sai shiga aljanna Allah ka ba mu ta shi ne yake duk da wanda ka zauna cikin kabari kuma haka nan za ka zauna da irin aikin da ka aikata ka zauna tare da ƙasa har zuwa ran da Allah zai fito da kai ran da za a fito da kai rana ne wanda yaro karami ke kurkura saboda damuwar ranar haka nan za a zo wato bayan an mutu kuma a tada kiyama a zo a watsa takardu wani za ka samu ya samu takardar sai na farin ciki Allah ka samu a ciki wani kuma ya samu takardar sai na baki ciki dan da shiga wuta Allah ka tsare shi a ranar ne za a fito da ɗan wuta da ɗan wuta an daddaure su a cikin maruruwa da waɗanda suka bujire wa Allah madaukakin sarki abin ruwan da za su tafi shi ne ruwan zafi abin da za su shi ne wato abincin kaya kuma na wuta su sha ruwan zafi a kan shi wanda yake wato fitar da kayan ya zubar da su zuwa waje haka nan wahalar kayan kiyama da wahalar wuta su ne ta karuwa idan mutum ya shiga wuta Allah ya kiyaye a cikin wuta haka za su dawama ana yi musu azaba suna ta wayo Allah alhalin kukan bai da amfani ga zu ga za a zo a haukura wanda a kan shi ne wasu za su kansu za su wato za su zane su ba da cikin wuta dama a kan shirafi akwai gujiyoyi akwai lautuna a wannan cikin jan mutane saboda ayyukan da suka aikata wani ya samu ya haye wani kuma ya wada da haka babu wani mai wanda zai sha a wannan ranar sai wanda Allah madaukakin sarki ya dare wannan shine sakamakon masu laifi wanda aka yi ta gaya musu Allah ta gidi haka nan zai faru ranar tashin alkiyama shi ne ma da sai addu'a ce ina neman tsarin Allah Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allah ya tsare mu daga shiga fadawa cikin irin waɗannan halaye ranar da wato mutane za su ta fadawa wuta Allah ya tsare mu da zama cikin azabar Allah Allah ya tsare mu cikin aljanna alhamdulillah نعم نعم to za ka roƙa ɗan wanka annabi ne kai ma baka zama bai ɗan wanka na rabbi shira hadin sadri eh kuma ana addu'a da ita rabbi shira hadin sadri wa yassir li amri wa hadin uqdatan min lisani yafqahu qawli amma wancan waje an waje an ne waje an yi wazira min ahadi na sai ka kira dan mota na ok ka samu sakatare ok eh zai ka sa sunan shi shi Allah ya san da kake nufi ba kana nun da ke ma ba annabi bane bare ka roƙa don wa shi wancan wasu naci na annabta ne ya ce ya ke isar da sakon annabta amma kai misali kana sa dan wanka zama sakataren ka ne yawa ya Allah ya san me kake yi
wani abu yakan bani ji ko ɗaure mun kai ko can damuna na kan gidi haka wani iri kamar ba da shi kamar misalin malam mawaka wadda suke waka irin na ɗan nanaye kuma irin na wakan gargajiya malam za ka ji lokacin da suke buɗe waka suna kiɗa amma suna irin kiran yawwa su yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kira sunan Allah ko malam kiɗa ne to ni sai kamar haka su ya shiga haka wani to malam shi wannan dabarun shi ɗan duk shi ɗan ne don kaga yanzu ga kaga ya kama ka ya sa ya kana ɗan jin daɗi lafiya a ba daɗi yake je ba na kan ji kaman sunan haka an yi a ba da yadda yi kyau yadda yi kyau akwai da yawa waɗanda za su kawo sabon Allah su mutum ko Allah a ciki sai mutum ya ji kaman ji abin da zai yi kyaututun da akwai Allah an kawo Allah Allah shi kuma Allah ba a masa haka shi Allah in ji duniya muka ki bauta masa ba abin da ya shafi shi da haka shi Allah abin da yake so yake shi ne lafiya ba abin da suka dama ba kila da waka da yadda suke wannan haramun ba wani malami da zai ce ma wanda kuma ya gaya ma cewa ba haka ba su sun zuciya shi kawai ba a gwamna suke cewa akwai waƙoƙi amma ba irin wannan akwai waƙoƙi a musulunci wanda yake na halal amma ba irin wannan ba babu waƙar musulunci ta halal da za ka ji ta da ganga babu ita hadisa da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muryoyi shedan ne to ya za a hada muryar shedan da sunan Allah a kaga kwama talar kayyau an hada gaskiya da ƙarya akwai abin da bahaushe shi ya bambance shi wancan waƙe ma yake kiran waƙe irin na aliyu na mani na sa'adu zungo ta je ki a ɗanar to misali duk irin wannan kaga su azima suke inda za ka saurara za ka ji fassarar ayoyi ne da fassarar hadisan manzo Allah sallah sallah ko suka sanya su a cikin waƙe shi wannan Allah da za su samu da kai da su din lada ne amma da man da ya ka yi wannan da ganga ana gungun gungun ana da bare ma waɗannan da zaka ga ana yi suna yi suna rawa wannan in ka ga abu ka ka kawai shi ke da mai makiri ya iya makiri Allah ya tsare
su malam mutumin da ya ba wa mutum kyauta ko wani abu nan mutum ya ji daɗi malam duk gurin da ya je misali ya zauna ba laifi idan na wani na mutum kirki ne a ya ba mu salama ba a wai tambaye ni ba kuma wani abin yi ba ne kawai na fara ba laifi ina mutane ma ke aida duniya za a lafiya a ce kana cewa na mutum kirki ai mafi yawan mutane ba a fadan alherin su ne su sharrin in mutum ya kuskure ɗaya shi ne za ka yi zikiri ya ɗauka na amma zai alheri ɗari ba wanda zai faɗa ba inda za ka je a zauna a zaba kai wani mutum ce shi na a ce majalisar ce a ake sai dai wani ba mu kai da kirki wani wani shi kenan inda zai kirki ɗari ba mai kira amma in yi rashin kirki ɗaya haka duk gari a ɗauki duk wannan kuma na mai tare da shi kuma ka'idar ma mutane ai ba wanda baya kuskure to kaga wannan dabi'a ce mara kyau ya zama alherin mutane ne su ke faɗa to wannan ai alheri ne gare shi eh Allah Allah ya mutu da da da al'ummar ta za a ji aka yi da su da su da su ke domin su al'ummi su gala su gala yawa wannan abin ya halittu da zalai ya sai da sai da shi gala a kan jini a cikin ko talatin da takwas ya mutu na neman ta yake kuma ka je ka nemo inda za ka nemi dubu arba'in zuwa arba'in ba biyu don shi gala ya tafi ya halittu da wani eh siyan gala da naira shi wannan bambancin babu komai a musulunci idan kuɗi ya sa bambam to za a iya sai da su biyu yadda kasuwa ta kama kawai ne sai dai musulmi ne ya dinga tuna addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar ka zama mai kunta ta mutane kar ka zama sanadiyar wahalar mutane ina nufin ya zama kai sai mutane sun shiga wahala sun kan muri ina nufin idan da Allah zai taka a taka wahalar ba za ka zaga da ina nufin kawai ka zama mai kyauta amma ba laifi ka sai dala ka koye ma sai da da ka fito da ita ka sayar ko ka siya da ka siya abin da aka yi zama babu kyau shine kuɗi iri ɗaya kuɗi iri ɗaya naira goma naira goma a sai da ita naira goma sha ɗaya wannan haramun komai sabantantar sabantantar ko amma dai na magana kuɗi ko na ba an ce an dawo da tsohon ba na na har ƙarshen shekara to ya yi na
ba a yi magana ba ne ba ba ba o ko ce kawai da wasu wannan pronouncement supreme court zuwa 31st of december
to ai da da haka yi an yi da haka hankali kasashen duniya bayan da suke yi idan an canza kuɗi za a ba da lokaci so duk kuɗin da ya shiga tsoho ya shiga banki sai a rike duk wanda ya shiga banki sai a rike sai a fitar da sabo hankali hankali kowa sai ya ya canza amma ba irin wannan na fire service approach wato ma sabobin ba su yi shi wadatacce ba ne ma ya ai da mun ai akwai dama da manufa a kashi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم